أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتم من لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi muhammadu arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anu muna cikin bayani da sharhi akan bismillah farkon sharhin muniyatul muridin shafi na 91 za mu tashi inda sayyidi muhammadu arabi a sa'ihi yake cewa fa'idatun wannan wata fa'ida ce game da sirri na bismillahir rahmanir rahim zakara ba'adu ahli sirri ya ce shashin ma'abuta sirri ya ba da labari annahu cewa shi lamarin yadda yake ruwiya an sayidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an rawaito wannan sirri daga sayidina abdullahi dan umar allah ya kala musu yadda annahu kala ya ce man kanat lahu ila allahi haja duk wanda yake da bukata a wajen Allah yake da wata bukata mai muhimmanci wanda yake so Allah ya biya masa ita cikin gaggawa hal ya sumil arbi'a wal khamisa wal jumu'ata to ya azumci ranar laraba da ranar alhamis da ranar juma'a yini uku a jere laraba alhamis juma'a duk yini da azumi فإذا كان يوم الجمعة إذن يني نقل شيء الجمعة يكسن شيء تطهر يي وانكا وانكا الجمعة كنا يي الولا وراها إلى الجمعة يتفزوا صلى الجمعة إن يجي مثلا الجمعة وتصدق يي صدقة بصدقة دون أبو صدقة قلت صدقة أن تاقلنتا أو كسرت كوتا يويتا abin da Allah ya hore masa ma bainar ragifi abin da ya kai gutsuran gurasa amma anan ka ce gutsuran waina ar ragifi gurasa da aka tsaga biyu shine ragif gutsuran gurasa ila duna zuwa ƙasa da wannan ma ana hausa suka samu sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa ƙallat au kasurat gwargwadon abin da Allah ya hore maka daga abin da ya shafi gutsuran gurasa ko waina ila duna zuwa koma bayan wannan amma malam ya ce wa ma kasura abin da ya yawaita in har kana da hali kamar a zamanin kama da kuɗi mai ɗan kauri fa huwa afdalu shine mafi falala to idan ya je sallar juma'a bayan yayi wannan sadaka fa idza salla idan ya sallaci juma'a ƙala sai ya karanta wannan addu'ar bayan an idar da juma'a Allahumma inni as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim allazi anata lahu alwujuhu wa kasha'atu lahu alaswatu wa wajlatu alqulubu min khashyatihi an tusalli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa an tu'tiyani hajati wa hiya kaza wa kaza wa yusammiha sai ya ambace ta wajen kaza wa kaza sayyidina abdullahi dan umar yace qudiyat hajatu za a biya masa bukatarsa wa kana yaqulu abdullahi dan umar ya kasance yana cewa idan ya gaya wa almajiransa wannan sirri to a ƙarshe yana cewa la tu'allimu ha aku kar ku sanar da ita wannan sirri ga wawayen yana nufin jahilanku ko miyagun mutane ko mugayen mutane a cikinku fayyadu ba'dahum ala ba'din sai shashin su yayi mummunar addu'a da wannan sirri ala ba'din ga shashi fa yusajabu lahu kuma sai ya amsa mun ba ruwan Allah ka roƙe shi da wannan sirri na bismillah zai biya ma bukata ko ta alheri ce ko ta sharri to duk wanda ka san mugu ne zuciyarsa ba kyau to kar ka sanar da shi kar ka bashi wannan sirri domin in yayi ko mummunar addu'a yayi ma kai da ka bashi za ta kama ka ko yayi wa wani za ta kama shi shine gargadin da ibn umar yake barwa shine sharadin sirrin la tu'allimuha sufaha'akum har ku sanar da ita ga wawayen cikin ku fa yad'u ba'dhum ala ba'din sai shashi yayi addu'a mummuna ala ba'din ga shashi wa yusajabu lahum kuma sai a amsa musu wannan sirri ne mujarrabi malamai suna aiki da shi sai dai wahalar ta shine azumi kuma guda uku a jere laraba alhamis juma'a to malam ya ci gaba da wannan ya tsaya ne a cikin sirrin wato sharhin bismillahir rahmanir rahim da bayanai da yake ya kawo wannan fa'ida daga Abdullahi dan Umar sai ya ce wallahi sunan nan na Allahu da bismillah aka ce bismillah ai mun gama sharhin bismi da dan ba da sirrin da yake cikin batin da ma'anar ismu muka ce mushtaqun min as-sumuwi ko min as-sima to sai Allah kuma ko a cikin bismillah bismillah to huwa shi wannan suna na ismul jalala Allah ismun suna ne dalun ala zatil wajibil wujudi suna ne da yake nuna abu sa zatin Allah alwajibin wujudi ne matabbacin samuwa alwajibi a nan da ma'ana matabbacin alwujudi samuwa samuwar Allah tabbas ce alma'abudi abun bauta da haƙƙin da gaskiya shi Allah abun da sunan Allahu yake ishara gare shi ke wa huwa shi wannan suna na Allahu ismul jami'ul lizati was sifati wal af'al suna ne da yake tattarowa sirrin zatin Allah da sifofin Allah da kuma ayyukan Ubangiji. Walihaza yuqalu lahu sultanul asma a dalilin wannan ne ake ce masa sarkin sunayen Allah. Shi Allah. A rufai suna ce masa sultanul asma shi ne sarkin sunaye na Ubangiji. Kamar shi ne shugaba kenan. Ƙala shi ne fi irshadi tsari sunan littafi ne mun sha faɗarsa a baya irshadu tsari shiryar da mai tafiya a sairu ba tafiya ba tsara ya tafiya siru yana tafiya to a tsari mai yin tafiya irshadu tsari ne wannan hamzan ta koma dalu ƙala fi irshadi tsari mai littafin irshadu tsari ya faɗa a cikin wannan littafi ya ce mai waƙad ƙala jama'atun hakika jama'a daga cikin malamai muhaƙiƙai jama'a da yawa suna cewa innahul ismul azam wannan suna na Allahu ba shine ismul azam ina fata an gane shine suna mafi girma daga cikin sunayen Allah da anna sa'ira asma'il husna domin sauran sunayen Allah kyawawan nan 99 yubahu ana raba su ne ilaihi zuwa ga wannan suna na Allah ba ha gani ko a cikin alkur'ani da ya zo ambatan asmala'ul husna ai cewa yi huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa sannan sai ce ar-rahman kamar suna fassara maka suna maka sharhi sunan Allah ne na Allah yace huwa Allahu shine Allah allazi la ilaha illa huwa da babu abun bauta da gaskiya sai shi in baka san shi ba baka san sifofinsa ba to sai aka fara gaya maka arrahmanu mai rahama arrahimu mai jin kai wannan kaman sharhi ne da sifofi na ubangiji da ake dangantawa wancan suna na Allah ko yawwa to sai zama shine sultanul asma domin dukkan sunayen na asma'ullahi husna yudafu ilayhi ana raba su ne zuwa gare shi bi ma'ana ana jingina su ne gare shi wallazi alaihi muhaqqiqun sayyidi muhammadu al-arabi asahi yace zance dai wanda malamai muhaqqiqai suka tabbata a kansa wa kummalul arifina billahi ta'ala da cikakkun masana Allah ta'ala yace ka shaikina kamar shehin muhammad tijani radiyallahu anhu mu ajma'in Allah ya dada dukkan su wannan ma'arifai gaba ɗayan su shi ma malamu shehu tijani ya tafi akan wannan abin da muhaqqiqai suka tafi akai cewa inna huma su waɗannan sunaye guda biyu abinda ake nufi da sultanul asma da kuma sauran sunayen sauran sunayen gaba ɗaya ka dunkule su ka ɗauko ismul zati ko ismul jalala shine Allah to waɗannan sunaye guda biyu ismani sunaye ne guda biyu a azamani mafi girma ahaduhuma ɗayansu al-ismul a'zamul makhzunu shine sunan Allah mafi girma abin taskancewa ne ma'ana abu koyewa al-muta'arafu bayna ahlil kashfi wanda ake sanin sa aka san shi tsakanin arifai ma'abuta kashafi radiyallahu anhu wa yuqalu lahu al-ismul a'zamul batin shi wannan ismul azamul makhzun wanda ahlul kashf ne kadai suka san shi ana ce masa ismul azamul badin sunan Allah mafi girma wanda yake na badini wato na koye wanda ba kowa ne yake sanin sa ba sai ahlul kashf wasani shi kuma na biyu huwa ismul jami'u shine suna da yake tattarowa dukkan sirrukan sunayen Allah wa huwa shine Allahu tabaraka wa ta'ala shine ismul jalala sunan Allah Allahu tabaraka wa ta'ala wa yuqalu lahu shi wannan suna na Allahu ana ce masa al-ismul a'zamu zahir sunan Allah mafi girma na zahir ismul a'zamu na zahiri shine Allahu ba wanda ya kai shi girma a sunayen Allah na zahiri amma na baɗi ne akwai wani suna wanda ahlul kashfi ne suka san shi su arifai masana Allah wanzur in kana neman ƙarin bayani ka duba fi jawahirul ma'ani to wanzur fi jawahirul ma'ani kalama sheki radiyallahu anhu ka duba kalama sheki kalama shine maf'ulun bihi na wanzur wanzur kalama shek ka duba zancen shehu tijani radiyallahu anhu fi jawahirul ma'ani a cikin littafin jawahirul ma'ani fi bayani kaunin awwali minhu ma ainu zatul muqaddasa cikin bayanin da shehu yayi na kasantuwar na farko daga cikin wanda ake can fa al-ismul azamul batin ainin zatin muqaddasa shine ainihin sunan zatin Allah al-muqaddasa abun tsarkakewa wasani na biyu inji shehu tijani shine ismul jalala Allah shine ainul martabati shine ainihin martaba na sunayen Allah a ani abin da nake nufi da ainul martaba martabatul uluhiyya shine ainihin martaba ta uluhiyya abin danganta ga ubangiji Bakar kaddamna hakika malam sayyidi Muhammad Allah da asa yace ai mun gabatar a baya mun ce annana cewa mu sa nulimmu bi shay'in da sannu za mu yi nuni da wani abu mimma ya ta'allaku daga abin da yake ratayuwa bil ismil a'zami da magana akan ismul a'zam inda ta'arudin lazimi da zikirihi yayin bujurowar mai wallafa littafin buratul muridi in muka zo inda ya yi magana da zikirihi ga ambata ismul azami to za mu tsaya a gurin mu yi ƙarin bayani cikakke fiye da nan nan muna sharhi ne akan bismillah magana ta biyo da mu akan sunan Allah Allahu da yake cikin bismillah to amma lokacin da muka tarar da gurin da malam Maimunatul Muridi sai dai Muhammadu Nazifi ya bujuro da maganarsa akan ismullahi azami to a nan za mu yi cikakken bayani insha Allah ta'ala an Allah ya so sai yace wa hazbul abdu min hadha ism rabon bawa dai musulmi a wannan suna na ismullahi azami a ani ina nufin al ismu Allah sunan Allah ismul jalala Allahu jalla ya girma wa wa'ala ya daukaka to rabon bawa a cikin wannan suna shine at-ta'alluq bil haqqi tabaraka wa ta'ala fi zahiri wal batin ratayuwa da Allah madaukakin sarki a zahiri da batin in kana ta yi da Allah ka dogara ga Allah ka bi umarnin Allah ka nisanci saba masa to za ka ci gajiyar rabo mai girma alhazzul wafir cikakken rabo shi yasa ce wa hazzul amri min hazal ismi shine ka rataye da Allah tabaraka wa ta'ala fi zahiri wal batin a zahirinka kana dogaro ga Allah kana masa da'a kana kaucewa saba masa sannan a baɗininka shine in ka kaɗaitu a koye gurin da ba wanda yake ganin ka sai mahaliccinka sarki Allah to shi ma ka ta'allaka da yi masa da'a ka nesanta saba masa wal istigna'u bihi da wadatuwa da Allah subhanahu an kulli ma siwahu ga dukkan abin da ya wanaice shi fi sa'iril auqati cikin sauran lokutan bawa wal mawadi da guraren bawa guraren da yake cikin jama'a ko cikin kadaituwa ya zama dai ya nemi wadatuwa ne a wajen Allah ga barin dukkan waninsa ya ɗauki wani Allah kawai sababi ne wanda Allah yake biyo da arzikinsa ta hannunsa amma mai wadata shi a hakika shi ne Allah to min huna anan ne kana haga ismul ajal wannan suna na Allah al-ajallu madaukaki ya zamanto zikira li ashabil fana'i shine zikiri ga waɗanda suka yi fana'i suka narke a cikin halara ta ubangiji suka yi fana'i suka zama majizubai kenan suka yi dakku da saƙo da mahau wali ashabil baqa'i kuma shine zikiri ga ashabul baqa'i kowanne in ya kai kololon sai ka na Allah Allah Allah da wanda yayi fana'in da wanda yayi baqa'i wani su kuma ka na la ilaha illallah la ilaha illallah ga ashabul fana'i da kuma ashabul baqa'i qala hu malan ya faɗi wannan fi sharhin asma'il husna ko ko maulamu shehu tijani yana magana ne akan abin da shehu tijani ya faɗa a jawahirul ma'ani to ya shehu ya faɗi wannan lokacin da ya zo bayani fi sharhin asma'ul husna a cikin sharhi akan asma'ul lahi husna wa qad tawadat ara'ul mashayikh al-kummali radiyallahu anhu haqiqa ra'ayoyin shehunai kamilai cikakkun arifai kenan ara'u jami'a na ra'ayi ra'ayoyin su tawada ta yi taku bi ma'ana sun yi ijma'i ala anna li hadha al-ism al-azim asaran aziman abu sa cewa hakika wannan suna na Allahu al-ism al-azim asaran yana da wani tasiri aziman mai girma fi tasfiyatin nafsi cikin tsabtace rai wa tazkiyatiha da tsarkake ta dai shi yasa duk wanda za a bayan azkaru za a ce yastagriqu jami'a awqatihi bi zikrillah ya dirmar da dukkan lokutansa da zikirin Allahu Allahu ko kuma la ilaha illallah shi ne akasarin azkaru tarbiyya ce saboda dukkan sun yi ittifaki babu saɓani wannan suna na Allahu ko kana kiransa da ismul fardi shi kadai Allah Allah Allah ko kuma kana abuna cikin kalmar shahada la ilaha illallah to da yana da asaran aziman tasiri mai girma fi tasfiyatin nafsi cikin tsarkake zuciya wa tazkiyatiha da tsabtace ta la yakunu mithluhu fi ghairihi ba wani misalin sa cikin tsarkake zuciya da yake wato tasfiyatun nafsi wa tazkiyatiha misalin irin yadda ake samu a cikin ismul jalala to la yakunu baya kasancewa fi ghairi cikin wani wannan suna duk yadda zaka samu tsarkin zuciya a dalilin ambatan ismul jalala to ba za ka samu irin wannan tsarkin a wani sunan Allah wanda ba shi ba. To wali haza domin haka ne raja zikira bihi suka rinjayar da ambatan Allah da wannan suna na Allahu. Khususan musamman fi hali in cikin halin yankewarsu ilallahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala wato lokacin sairinsu da tafiyarsu zuwa halana ta Allah. Fi kalawatin cikin halwowinsu da suke shiga wa tawajjuhatihim sahiha wa tawajjuhatihim da fuskantar su ubangiji a sahiya ingantacciya illa annahum sai dai cewa su arifai zakaru sun ambata likulis samarati in kana so ka sadu da amfanin wannan sirri na ismul jalala wal fa'idatul uzma da fa'ida mai girma minu na wannan suna to sun ambaci ƙasa da wata wato wani nufi wato niyya kasan keɓantacciya wanda labudda ba makawa minu sai ka kudurta wannan niyya kafin ka samu tasirin wannan suna a zuciyarka wa huwa wannan kasadi shine Allah ya kashi Allah ya kasidu zakiru bi zikri bi zikri Allah Allah ko mai ambatan Allah da wannan suna na Allah Allah la ya kasidu kada ya nufi nafsu dilalatihi ainihin nunin wannan suna alal aini a bisa ainihin zatin Allah. Bal ya kasidu zikirahu ya nufi ambatan wannan suna min haisu ta ɓangaren innal musamma bihi wanda ake ambatar da wannan sunan huwa shine malla taqayyiduhul akwan malla tuqayyiduhul akwan shine ubangijin da dukkan kaunu kasantattu ba sa iya dabaibaye shi wa mallahu lujuhu tamu wanda yake da fuskanta abu alwujudu tamu shi ne yake da samuwa cikakkiya duk wani wanda ba shi ba ƙararre ne babu ne kamar kullu man alaiha fani ko kullu shay'in halikun illa wajhahu Allah shi ne yake da alwujudu tamu samuwa cikakkiya wa ihdaru hadha da kuma halatto da wannan ma'ana fi nafsi zakiri cikin zuciyar mai yin zikiri bihi da wannan suna to a nan ne ta tsawul fa'idatu fa'idar da ake nema ta yin musuli take afkuwa fa innahu ko zikirun zikiri ne gairu muqayyadi wanda ba a dabaibaye shi da komai Allah Allah Allah kawai wa zalika wannan annan zakira shi mai zikiri idan qayyadahu in ya dabaibaye ismul jalala bila ilaha illallah ba Allah Allah ba ya koma zikirin hailala lam yanjahalahu ko ba lam yantajlahu ba wata natija da za ta kasance gare shi illa ma tuɗi hadhihi dilala sai abin da wannan dilala na korewar wani Allah da tabbatar da samuwar Allah da cancantar bautar Allah ita ce kawai take kasantuwa gare shi ko amma ka ce Allah Allah kaga baka da bai shi da wasu kalmomi na la ilaha da illa da kuma sannan Allahu din ba amma in ka da bai shi da wannan la ilaha illallah lam yantaji lahu ba abin da zai fa'idantu gare shi illa ma tuɗi hazi dilala sai face abin da wannan dilala ta wannan kalma take bayarwa gare shi wa haza wannan zai zama ka subhanallahi wallahu akbar walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah da akwai sunayen ismul jalala a ciki da akwai Allahu a ciki subhanallahi kaga akwai Allahu wallahu akbar da Allahu din ma aka fara sannan akbar walhamdulillahi shi ba akwai ismul jalala wala hawla wala quwwata illa billah shi ma akwai Allahu a ciki wa kullu zikrin muqayyadun dukkan wani zikiri da aka dabaibaye shi da wata ma'ana wanda subhanallahi ai ma'anar sa tsarkiya tabbata ga Allah Allahu akbar Allah shine mafi girma alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah wala hawla wala quwwata illa billah ba wani dabara ba wani kalbi sai a wajen Allah ko to dukkan wannan dukkan wani zikiri da ya zama muƙayyadi la yantajju ba abin da zai fa'idantu ko ya haifu gare shi illa ma koyi da bihi sai abin da aka dabai da ya shi da shi in kana subhanallah subhanallah kawai zaka ji tsarkin Allah ne kawai a zuciyarka in kana Allahu akbar girman Allah kadai shi zai mamaye zuciyarka alhamdulillah godiyar Allah kadai za ta mamaye zuciyarka haulu da quwwatu na ubangiji su kadai za su mamaye in ka ce la haula wala quwwata illa billah amma ka ɗauki gauran sunan Allah Allah Allah ɗin to a nan ne za ka yi usuli ga abin da ake nema na tazkiyatun nafsi da tasfiyatun nafsi alhamdulillah hada zuzuncin yana da yawa sai sai wala yumkinu an sahibahu yaji'u samaratan amma fa inna mubtada'aha lati zikri tuqayyidu zalik alhamdulillah